من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan rana da muke karatu a cikin wannan littafi na Riyadus Salihin kafin mu soma karatu a ciki ina son na tunatar da mu wato alheri da yake tahowa a gobe rana ta arfa gobe cikin yadda Allah maɗaukakin sarki ita ce rana arfa akwai ayyuka da mu da ba mu je aikin hajji ba ake son musulmi wanda ya samu dama ya yi cikinsu akwai azumtar ranar arfa musulmi ya ɗauki azumi a wannan rana rana ce wadda take mai matuƙar muhimmanci hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya magana akan azumi ya tabbatar mana cewa Allah maɗaukacin sarki zai yafe wa mutum zunubi na shekara biyu shekara da ta gabata da shekara mai zuwa ku kaga ko anan dan adam ya tsaya ya san lalle zai dage ya nemi wannan rana sanan rana ce ta addu'a hadisai guda biyu daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace afdalud du'a'i du'a yawm arfa' daya annabi sallallahu alaihi wasallam khairu du'a du'a yawm arfa wato mafificin addu'a ita ce addu'ar da za a yi ta ranar arfa daya hadisin yace kuma mafi alherin addu'a da haka rana ce wanda yake lalle musulmi ya dage musamman mu ma dai da muke wannan kasa da muke fuskanta abubuwa masu yawa da fatan Allah madaukakin sarki muna addu'a ya bamu iko mu azumci wannan rana sannan mu dage a cikin ta da addu'o'i mu dage mu addu'o'i kada wannan lokaci duk da cewa lokacin mu da faduwar ranar Saudiya akwai dan bambanci na awa biyu to kaga musulmi a duk inda yake zai hasashi lokacin shi ma ayi addu'a da shi ya hasashi lokacin daidai ne duk yadda za a yi shi ya sa a don masallacin zone 6 masallacinmu muka ce za mu yi saukan alkur'ani gobe da karfe uku da rabi uku da rabi na yamma zuwa la'asar eh don mai don da fatan allah maɗaukakin sarki ya datar da mu ya haɗa mu da mu da su waɗanda suke can filin arfa Allah madaukakin sarki ya amsa mana addu'o'in da zamu Allah madaukakin sarki ya daukaki musulunci da musulmi rana arfa rana ce wadda Allah madaukakin sarki yake yanta bayi daga wuta wato annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wata rana da Allah yake yanta bayi daga wuta kamar ranar arfa waɗanda da can ‘yan wuta ne sai Allah maɗaukacin sarki ya mai da su ‘yan aljanna shi yasa za ka ji hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba wata rana da shi ɗan yake ta hannunsa ya yi ihu ya yi kuka yana cewa ya shiga uku ya lalace kamar irin rana arfa saboda yana ganin ɗan da ake ‘yantawa har sai ya manta akwai kafirai sai ya ga cewa fasinjojin da zai tafi da su jihannama sun babu su da haka rana ce wadda take lalle mu azumta mu gaya wa iyalanmu su masu azumta duk wanda yake da iko ya yi wannan azumi sannan mu yawaita addu'a cikin wannan ranar da fatan Allah maɗaukakin sarki mu ma yanta mu daga shiga wuta bismillahir rahmanir rahim babu nahyi anil halafi bi makhluqin كالنبي والكعبة والملائكة والسماء والآباء والحياة والروح والرأة ونعمة السلطان وتربة فلان والأمانة وهي أشدها نهاية wato wannan babi wanda zai yi magana akan wato hani da musulunci yayi akan cewa kada musulmi yayi rantsuwa da wani abin halitta duk wani abin halitta wanda Allah madaukakin sarki ya halitta to haramun ne a yi rantsuwa da shi shi yasa sai malam ya soma daga yace kamar annabi dan me dan awa mutum kitikat dan babu wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daraja haka nan ba a rantsuwa da Kaaba haka nan ba a rantsuwa da mala'iku ba a rantsuwa da sama ba a rantsuwa da iyaye ba a rantsuwa da rayuwa ko rai na wani ko kan wani ko wato ni'imar wani ko kasar wani ko kuma mutum ya ce ya rantse da amana sai malam ya ce wannan ita ce tafi tsananin hani wato mutum ya ce ya rantse da amana da haka rantsuwa abinda take nufi shine girmama wanda aka rantse da shi to irin wannan girman ba wanda yake da shi sai Allah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kanshi ya hane mu yace mana kada mu rantse man kana halifan falyahlib billah wanda duk zai yi rantsuwa cikin ku to ya rantse da Allah madaukakin sarki kaga shi kenan ana rantsuwa da Allah ana rantsuwa da sifofin Allah ana rantsuwa da maganar Allah don da yake daman a shi yasa qur'ani ma ya shiga ciki amma sauran halittu ba a ranzuwa da su amma shi Allah da ya halicce mu shi daman yaf'alu ma yasha'u wa yahkumu ma yurid dan kar wani yace ai Allah ya yi rantsuwa da sama was sama'i wal ardi wa shamsi gashi nan Allah yana rantsuwa to shi Allah madaukakin sarki yana rantsuwa da duk abin da ya so duk abin da ya ga dama haka yake amma mu da yake bayi ne muna da iyaka muna da doka kuma dole mu yi kokari mu tsare rantsuwa da wani Allah shirka ne amma sai dai shirka ce karama ba shirka ce wadda take busar da mutum daga musulunci ba Allah ya tsare mu shirka ce karama irin riya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira riya yace ar-riya'u shirkul asgar riya ƙaramar shirka ce da haka rantsuwa da wani Allah da wannan girmamawa musulunci ya hana akwai kuma rantsuwa waɗanda suke fita a bakunan mu dan sabo ba wai dan mun yi niyyar rantsuwa ba wannan su kuma matsayin su daban kusan kowace al'ada da kowane yare sukan samu irin wannan yanayi kaga mutum yayi rantsuwa ba yi niyyar rantsuwa ba kaga rantsuwa ta zama yanayin maganar mutane za ka ga mutum yana rantsuwa ba wai da niyyar ya rantse ba a'a bakin ne haka ya saba rantsuwa hausawa suna da irin shi za ka ce wa mutum ina kwana ya ce ma wallahi lafiya kaga wayan hannun ba ba maganan kana cin kana jin yunwa shi wallahi yunwa nake ji yanayin magana irin waɗannan rantsuwan daman Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani ya gaya mana la ya'khudhukumullahu billagwi fi aymanikum suna ciki to su ma ana son musulmi ya koyar da kai shi ya dage ya daina su amma dai a sani ba irin waɗancan matsayi ne da su ba sun sha bamban da rantsuwa wanda mutum zai yi ya san rantsuwa yake yi musamman akan ƙarya ko don ya ci haƙƙin wani Allah ya kiyaye عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم faman kana halifan falyahlib billah aw liyasmut wa fi riwayatin fi sahih faman kana halifan fala yahlif illa billah aw liyaskut an samu hadisi daga ibnu umar yadda Allah ta ƙara tabbata a gare su daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah madaukakin sarki yana hane ya hane ku kada ku yi rantsuwa da iyayenku da za ka ga ko a ƙasar Hausa ma mutane rantsuwa da iyaye ko rawanin uba mutum ya ce ya rantse da rawanin kakansa ko ya rantse da rawanin babansa to wannan rantsuwa musulunci ya hana Allah yana hane ku kada ku yi rantsuwa da iyayenku sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda zai yi rantsuwa a cikin ku to ya rantse da Allah in ko ba zai rantse da Allah ba to yayi shiru ya bar rantsuwar a wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda zai yi rantsuwa to kada yi rantsuwa sai dai da Allah ko kuma ya shiru hasali rantsuwa ba santa ake ba ba kuma so ake a ringa yi ba amma in ta kama za a yi to lalle a yi ta da Allah shi yasa magabata zaka suna cewa mutum yayi ta rantsuwa akan ƙarya ya rantse ɗaya ya rantse biyu har so ɗari amma ya rantse da Allah shi yafi sauki da ya rantse da wani Allah akan gaskiya a ruwaya da aka samu daga Umar dan Khattab yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana hana ku rantsuwa kada ku rantse da iyayenku shine sai Umar yake cewa bayan ya kawo wannan hadisi yace na rantse da Allah tun da na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wani hadisi ban sake rantsuwa ba irin wannan na yi rantsuwa na rantse ko kuma wani ya rantsuwa na faɗi cewa ya ce kaza duka man sayyidina Umar bai sake yi ba wato ya yi kayan to wata rantsuwa da wani yayi da wani Allah misali a ce wani ya ce wallata wal uzza to shi ma yace bai sake ba shi yasa hikayo barna ita ma barna ce ba a san a ringa wato nana ta barna a ringa batar da ita kada ta zama abin nanatawa lalle za ta zama barna shi yasa za ka zama lumma suke ta magana akan abubuwan da yake ta faruwa a nan kasan na maganan wato cin mutunci na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ake cewa a bar maganar ma dai yafi alheri saboda nana ta maganar ma ba kyau za ta ga wato nana ta wato zagi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da cewa mutum zai ce bai niyya ba amma ba dadi ya zama babu shine yafi Allah ya sauke وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعرفوا بالتواجي ولا بآبائكم أسامو حديثي دقى عبد الرحمن بن سمرة يدعى الله ستبت أقريش يتي النبي صلى الله عليه وسلم ياتي kada ku rantse da gumaka kada kuma ku rantse da iyaye iyayenku to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira gumaka saboda su ne waɗanda waɗanda suke sabbin musulunci da suke bautawa suna ganin kamar suna da wata kima sannan iyaye kowa ya san matsayin su to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka ba a rantsuwa da ko ɗaya daga cikin su wanda zai yi rantsuwa to ya rantsa da Allah madaukakin sarki وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بالأمانة فليس منا أسامو حديثي دق بريدة ya dala su ƙara tabbata a gare shi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wadda biyu ya rantsuwa da amana ya ce na rantse da amana mazala ya ce baya daga cikinmu wannan kalma baya daga cikinmu maluma sun fassara shi akan baya daga cikin ɗabi'ar musulmi baya daga cikin abinda musulmi wanda ya yarda da Allah yake yi amma suka ce ba yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya wannan ya fita a musulunci ba yana nan a musulminsa amma dai yayi barna yayi sabo ya aikata abinda musulunci baya so shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yake cewa kada kuma kada ku yi rantsuwa sai da Allah kuma kada ku yi rantsuwa sai kuna da gaskiya kada ku yi rantsuwa sai kuna da gaskiya kuma in kuna da gaskiya ma kada ku rantse sai da Allah kada ku rantse da wani abu bayan Allah madaukakin sarki wa an buraidah radiyallahu anhu qal qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam man halafa fa qala inni bari'un min al-islam fa in kana kadhiban fa huwa kama qala وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما رواه أبو داود an samu hadisi daga Buraida yadda Allah ta tabbata a gare shi yace Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wanda duk ya rantse yace ni ba nuwa na da musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idan ƙarya yake to da manka haka wato in ƙarya yake to abin ya tabbata haka yace in kuma gaskiya yake daman to ba zai dawo musulunci lafiya ba wato barna da yawa kai shi barna shi yasa akwai wasu abubuwa kaman aƙidoji ne abubuwa ne da muke ƙudurta su a zuciya wanda ɗaukan su yadda suke da yadda aka kawo mana su matsala ce ga imani bari na ba mu misali da mutuwa akwai ambulance da ake sa mara lafiya ana wiwiwiwiwi ana sauri a kai shi asibiti da sauri da latti da tsayawa a hanya da gosulo da duk abin da ya faru ba zai sa wannan mutumin ya mutu ba Allah sa an gane magana na ba zai sa a mutu ba dole musulmi ya san wannan a cikin kukon zuciyarsa kamar yadda isa da wuri da yawan likita da yawan magani da kwarewa ba zai sa a zauna ba akwai wasu maganganu da suke tafiya a bakunan mutane za ka ji musulmi har an gwada mai yanzu akwai abin da zai ya ƙara tsawon kwanaki ya ƙara life farm ya ɗan ƙara rayuwa a duniya idan musulmi ya yarda da wannan ya yarda haka ne ya ƙaryata Allah kaji matsalar ya karyata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma kaga an tambaye ka mai hukunci wanda ya karyata Allah kai ma za ka iya faɗan hukuncin sa ina karyata Allah yake Allah madaukakin sarki ya gaya mana cikin wata aya karshen ta Allah madaukakin sarki yake cewa wali kulli ummatin ajal Allah ya ce kowace al'umma mun mutu lokaci sai ce iza ja ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimu idan lokacin yayi ba a jinkiri koda da karancin koda da minti sakon daya babu za a jinkirta ba sa'annan idan lokacin bai ba ba abin da zai faru kaji abin da Allah ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi gashi nan muna karanta a cikin arba'una hadisi yake cewa inna ahadakum yujma'u khalquhu fi badni ummihi 40 yawman yace nutfatan ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مدغة مثل ذلك maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hawa guda uku yace bayan nan adam ya yana digon mani ya kwana 40 ya zama digon gudan tsoka a yana gudan jini ya kwana 40 ya dawo gudan tsoka nan ne sai yace sai a aiko masa mala'ika a cikin abubuwan da mala'ikan nan zai rubuta maza Allah yace zai rubuta arzikin mutum zai rubuta ajalinsa ajali har kenan ba abin da zai faru shi yasa mutum musulmi yana bukatar ya kwantar da hankalin shi da abin da ya shafi mutuwa wa al'amari ne na Allah rashin lafiya kuma wani abu ne daban ai sauri a samu lafiya yawa amma maganar mutuwa ba abin da yake sa a yi ta sai karar kwana musulmi ya san wannan kuma ya kudurta wannan ka yi ɗauka wani tsilla-tsilla wani wayo wani dabara samun ƙwararren likita yana duba ka cewa za ka dan kwana biyu babu shi sha kana da lafiya za ka daɗe babu shi ai mahaukata da suke rayuwa a cikin bola sun ishe mu aya ai da yawa za mu san a garuruwanmu mahaukata ya ci datti da safe bola ya ci bola da safe ya ci bola da rana ya ci bola da yamma ya kwanta ya yi bacci ka gan shi ɗulele ga ƙarfi wani mawakacin za ka ga har sheki yake yi saboda lafiya ka san dai Allah kaɗai ya san virus da ya ci ko a dai tanda da dosville yake daukan abinci ya sa a baki kasan dai baro ta kare a wajen datti ya kare a wajen amma Allah zaka ga shi lafiya lau ba ciwon komai dan me cewa abin na Allah ne shine yake yi lafiya ta Allah ce shi yake ba mutane Allah ka ba mu komai nashi ne shine mai yi to wannan abubuwa ne wanda dole musulmi ya kudurce su a cikin ransa kuma haka suke kuma haka za su tabbata babu canji idan Allah madaukakin sarki ya kawo jaraba wannan shine mai komai amma maganan cewa gashi gashi za a yi wata hikima za a tsara za a ƙara wallahi musulmi na je na cewa wai ga yanda za a ƙara tsawon rayuwa wata shekaru gwamnan wani gari shi ma musulmi ne yana magana ya kawo musu kayayyakin lafiya ya yi aikin ya yi asibiti a garin shi yake cewa saboda haka ya zuwa yi mutanen gari shi za su ƙara tsawon rayuwa wannan ka gama magana ce musulmi amma waɗanda ba musulmi suna faɗa sauran lemu bai kamata mu faɗa ba don mai suna karo da alkur'ani suna karo da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mutum in bai lura ba ma ba zai dauke su wani abu ba zai dauka kamar haka ne eh idan mutum ya yarda cewa wanda yake kuma dole ne dan haka yake ta rayuwarsa tana hannun Allah duk yanda ya kai bai isa ya kara sakon daya a rayuwarsa ba to kaga damuwarsa ma za ta zama yanda za a yi ya samu ya cika da imani damuwarsa ba wai yanda wai kar ya mutu ba wannan baya hannun kowa shi yasa ake cewa cututtuka da ba ma ganin su tunda Allah ya yi su ba ma ganin su mu ba mu isa mu kare kanmu a kansu ba sai dai Allah domin wanda Allah yake so mu yi wani abu a kai sai ya sa muna ganin su in ka ganshi ka gudu dauki misalin aljani in ba Allah ba zai kare mu da aljani to ba ka gani shi ka gudu ka je ina inda ba dan rahamar Allah ba idan yanzu fada ya hada ka da wani aljini me zaka mar baka ganin shi sai dai kai ta jin duka kana zaune amma Allah bai yadda ba Allah ya tsare mu wannan kuma tsarewa ce tashi da haka duk abin da ya boye sai dai a bar masa eh wanda ya ba mu afilin sai mu kokari wanda zamu iya yi shi ma din wa ma tasha'una illa an yasha Allah ba abin da za mu iya ce abin da Allah maɗaukacin sarki ya so ya faru don shi yake faruwa ɗazu wani limami ya turo min wani wani malami daga saudiya ya yi wani bidiyo haka amma kamar dai to wa'azi zan ce ke malami ne sai ya kasa hoton filayen kwallo da wajen kida can sama sai aka sa ka'aba amma sai kamar yana wa'azi ya ce ikon allah jama'an musulmi ya ce ita korona nan abin jin daɗi saboda tana da imani korona na da imani ya ce ba ta zuwa ko'ina yan sai masallatai sai kuma ka'aba amma ba ta zuwa filin kwallo na ba ta zuwa wajen raye-raye ya ce lalle ashe imani ne da ita tana da tsoron Allah Allah ya tsare mu وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقول لا والكعبة فقال ابن عمر لا تحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك وفسر بعض العلماء قوله كفر أو أشرك على التغليز كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرياء شرك آه الرياء شرك an samu hadisi daga ibn umar ya ce ya ji wani mutum yana cewa a'a ina rantsuwa da ka'aba sai ibn umar ya ce masa a'a karka sake faɗan wannan magana karka sake rantsuwa da wani Allah kaga kenan ba a rantsuwa da ka'aba duk da cewa ka'aba ɗakin Allah ɗakin Allah ne sai ya ce na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya rantse da wani Allah to ya kafirce ko ya yi shirka amma kun san a musulunci kafirci kala biyu ne akwai kufurin duna kufur haka nan shirka ma kala biyu ce akwai kafirci wanda yake ba bai fitar da mutum daga musulunci amma an kira shi kafirci haka nan akwai shirka wanda ita ce shirka karama wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira ta akan riya yace riya shirka ce Allah ya tsare mu da haka dukan su ba wanda za su mai da mutum kafiri bane ya zama ya fita daga millar musulunci a yana nan a musulmi sai dai wanda ya tafci sabo alhamdulillah wannan shine karshen babin sai mu tsaya a nan ma mu tafi hutun sallah sai Allah ya dawo da mu insha Allah a ta yi sai bayan sallah za a gasa zin sha mai zuwa a bayan sallah ai ran talata a alhaji mai zuwa dai na ai ya ga aka mata huta sai dai can ta gaba kuma masha Allah ya alaikum na'am ye yayi yace kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan mutum yake yana sada zumunta za a ƙara masa arziki za a ƙara masa tsawon kwanaki to idan mutum ya ɗauki wannan ai wannan ba yi da matsala wa zai ƙara mar Allah duk da cewa wannan hadisin maluma hadisi akwai wanda suke masa fassara cewa Allah maɗaukacin sarki albarka zai sanyawa rayuwar sai zama mutum ya yi shekaru kaɗan amma Allah ya albarkaci rayuwarsa ya yi abin ƙwarai kamar yadda Allah ya albarkaci wanda malumma irin imamun nawawi malam mai wannan littafi imamun nawawi shekaransa talatin da uku a duniya gaba daya amma kaga duk duniya ko ina ka je ana karanta littafi kaga wannan albarka ce Allah madaukakin sarki ya sanya akwai kuma wanda suka ce a'a yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hadisi haka nan zai faru da can shekara tamanin aka ba mutum sai Allah ya kara masa goma sai ya zama tasa'in a sittin ne sai a maida shi a kara mar arba'in su zama ɗari misali suka ce haka ne kuma suka kafa hujja suka kawo ma aya ta alkur'ani inda Allah yake cewa yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ilmul kitab littafin da Allah ya rubuta ga inda za a yi ga yanda za a yi suka ce ai Allah yana goji Allah ya ce abin da ya so sai ya goge a littafi abin da ya so kuma ya tabbatar da shi ilimin littafin ma yana wajensa sun kawo hadisi na hadisin annabi adam wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi da shi da annabi Dawud cewa lokacin Allah masu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah madaukakin sarki ya bujirawa da annabi Adam rayukan mu rayukan gaba ɗaya al'umma aka nuna masa cewa waɗannan su ne zuriyarka da mutum na farko shine annabi Adam da kuma wanda za a haifa na ƙarshe wanda daga kai shi ba wanda za ta sake haihuwa a duniya duka aka gwada masa annabi Adam ya kalle su ya kalle su sai a cikin rayuka ne sai annabi adam ya ga wani rai ne haske inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ya ubangiji wannan wane ne haka sai ce wannan da cikin yayanka ne kuma sunan shi annabi Dawud zai zo shi ma nan gaba sai annabi adam ya ce ya ubangiji shekara nawa ka bashi in ya zo duniya zai yi Allah ya ce shekara 60 na bashi ya ubangiji ka kara masa Allah ya ce sai dai a iba naka shekara arba'in a kara masa ya ce ya yarda saboda Allah ya sanar da annabi adam shi zai shekara dubu da ɗoriya sai ga mu yi arba'in kamar kai ne da kuɗi da yawa mu yi dan naira sai ya ce ya yarda shikenan aka kara wa annabi dauda shekara arba'in cikin shekarun annabi adam annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi adam malaika mutuwa ya zo kasan su annabawa ana zuwa a tambaye su cewa gani na zo ka shirya za a tafi malaika mutuwa yana zuwa yi magana da su duk annabawa haka Allah ya ba su wannan dama ba kaman mu ba ba ka san ta inda zai bullo ba ba ka san lokacin da zai zo ba Allah ya sa ya same mu muna aikata alheri da haka dai lokacin da mala'ika mutuwa ya zo annabi adam ya ce me ka zo ya ce ai lokaci ya yi ya ce ni ya ce ina da sauran shekara arba'in sai ka ba wa ɗanka wani annabi daura an ƙara masa a sai annabi adam ya ce allambur ya ce sam shine manzo Allah ya sallallahu alaihi wasallam yake cewa fajahada fajahadar zuriyatuhu sai annabi Adam yayi musu shikenan sai mu muka koyi musu ai ka gan ka sadu da mutum mai musu zai baka mamaki ina nufin sai dai ka gama mamakin ka ka ringa ba kai na gani ya ce san ba ni bane ina nufin kawai ba shi bane akwai wanda zaka ga Allah ya dora musu wannan jarabawa da haka suka ce an ƙara masa kenan ana ƙarawa da haka ƙarawan suka ce wannan hadisin ƙarawa ne sosai ake yi wallahu ala ƙarin sana to roƙo ba rantsuwa ba ne roƙo ba rantsuwa ba ne mutum ana roƙon shi da abin da ake gaina girmama shi a ce don daraja hajiya misali ko misali mutum an san yana girma mahajiya matar shi misali ka yi mun sai ya bayar to shi ba don tsowa ba ne babu a ce ka yi mun abu don kaza don wane don wane ba nan ba don tsowa ba ne amma shi kai shi in mutum da mai roƙon da wanda ake roƙa ayin aka yi don Allah za ka ga ya fi ya fi abin nan shi mai barawa ya ba don Allah shi ma wanda zai roƙa ya roƙa don Allah eh amma don an yi don wasu cewa don mutum abin da yake girmamawa ta bayar ya ce ya ce da Allah malam ƙasar ni abokin mahaifinka bai dan darajar mahaifinka misali ka bani kaza ya baka ba kuma shi ba rantsuwa bane wallahu alam na'am eh duk wannan rantsuwa ce rantsuwa mutum ya ce na rantse da ubangijin Ka'aba wannan rantsuwa ce ai da Allah aka rantse aina na Aisha radiyallahu anha arwaito tana rantsuwa guda biyu tana rantsuwa ta ce na rantse da ubangijin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wani lokaci ta ce na nutse da ubangijin ka'aba har wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Aisha na gane fa idan muna zaune lafiya ba ma wani abu in zaki rantsuwa sai ki ce kina rantsuwa da ubangijin Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace amma in muka dan samu sabani sai ki sai ki ce kina rantsuwa da ubangijin ka'aba manzo Allah ya ce ya gane ta dan taka take yi eh na'am na yasa
game da azumi idan mutum ya ci da mai azumi misali Allah ya kan ba shi ladan wannan azumi to shi kamar me mutum ya ce ya rago ya ba wani ne shi ma zai samu ladan wannan layan ko ko ya abin
ya ce idan mutum ya ci da mai azumi yana samun ladan irin azumi to wanda ya ba wani rago ya layyafa shi ma zai samu lada kwarai da gaske zai samu lada nashi amma ba sai shi ma in yayi layya ai an gane hausan ba wai ya bayar a yi shi ya ƙi ba kamar wanda suke sawa a je haji ne su suke zuwa su wannan suna cikin haduwa da garari na ubangiji wannan ana sai sun sauke nauyin da Allah ya dora musu amma za su samu lada a wajen Allah madaukakin sarki wallahu alam eh ai to ai baka ji manzo Allah ya hana ba abinda manzo Allah ya hana sallallahu alaihi wasallam ai dole a hannu shi manzo Allah ya ce ka arantsi da shi ka arantsi da kowa sai Allah shi ai man kana halifan falyahlib billah shi yake bada wannan umarni kai kaga bai kamata kuma a saba umarnin sa mm wallahu a'lam to shi ne zai fa annabin ya hana eh wannan hada suna na Allah da annabi Allah ne ya hada Allah ne ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam darajar da bai ba kowa ba a cikin halittu Allah madaukakin sarki ya fifita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan duk halittun da yayi har mala'iku har kowa da kowa wannan zaunanne ne amma duk fifikon da Allah ya yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk lokacin da aka ma tambaya dole an saka ta zama a'a cewa annabi Allah ne kaga ba Allah bane ba wani musulmi da zai ce ma eh babu shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba Allah bane amma Allah ya hada sunan shi yayi umarni a ambace shi dole ne musulmi ya so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk hanyar da zaka yi ka samu ta goma shi a wajen Allah sai ka bi ta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musulunci ma an kace ba ruwanka da annabi Allah ba ruwan shi da kai sallallahu alaihi wasallam da haka duk wannan matsayi ne amma wannan duka bai mai da manzon Allah ya zama Allah a wannan da Allah dan annabi kuma daban ai daraja manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai manzo Allah na daraja ba wanda ya kai shi daraja akwai wasu abubuwa da mutane suka yi ta magana akai wanda yake akwai gyara kuma malamai an yi ta gyara musu wato ba komai ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a hada shi da Allah an yi kuskure ba amma makanan bauta ba a bauta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maganar rantsuwa ya hana ka a rantsa da shi to kaga abu umarninsa ne abin da yake a yi amma daraja kan akwai wanda ya kai shi daraja ne na babu sallu ala nabiyyin karim اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك على كل شيء قدير يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أسنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نبتال من تحتنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما أشكر والسلام على المرسلين الحمد لله Thank you.